الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولي ونعم النصير وجاهدوا كيف تقبادا قوكري في الله دزيد الدين الله حق جهاده مفي كيف تقبادا قوكري shine bistifragin zakati bi da ƙara dukkan ƙoƙarinku da ikonku a cikin tsaye da addinin Allah duk abin da kuke iyawa ku yi wajtabakum Allah shine ya zaɓe ku lidinihi saboda taimako addinin shi wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin bai sanya ba ku kuntatawa da kunci ba a cikin addini dikun shine kunci lokacin zikin saboda dibin min harajin zikin aiwa to shine kunci bi an sahalahu Allah ya sauke muku addini inda darurati lokacin saukar darura kaga ko azumi an ce in akwai tahiya ko rashin lafiya a ci bayan sallah a rama in ba a samu ruwa ba a samu ƙasa ko dutse ya yi taimama in aka matsu ba abinci sai musa a ci kada a mutu da yawa dinun nabi addini annabi sallallahu alaihi wasallam shine musulunci yusurun mai sauki ne kal kasari kamar yin kasaru shine rage sallah mai hudu ta koma biyu idan safar in yi tafiya haka nan magariba ma ta koma biyu wata yamma haka taimama idan udimal ma in an karasa ruwa akalul maita kamar cin musa idza fuqida halal in an rasa halal wal fitru da cin abinci lokacin azumi lil marar saboda rashin lafiya wa safar da tafiya fi so kullu hadha dukkan wannan tashilun min Allah tabaraka wa ta'ala sauƙewa ne daga Allah li ummati Muhammadin ga al'umma alaihi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi addinin musulunci millata abikum addini ne na babanku ibrahima ai ku lizimci addinin ubanku ibrahim shi su aka sa millata da wasali sama ku lizimci addinin abikum babanku ibrahim huwa allah sammakumul muslimina shi ya maku suna ce maku musulmi min qablu tun kayan zuwan naku littahi qur'ani إن الله سمى أمة محمد المسلمين قبل هذا الكتاب Allah ya ma al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna tun kayan Qur'ani yace masu musulmi bi kutubi ilmu nazzala cikin littafin da aka saukar qabla al-Qur'an cikin al-Qur'ani Allah ya saukar da anna Muhammad anna ummata Muhammadin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam هم المسلمون سوني مسلمي وفي هذا هكا cikin wannan qur'ani Allah ya ce maku musulmi li yakuna rasul dan manzo ya zo manzo ya zamo shahidan alaikum mai muku shaida yawmal qiyamah ran tashin kiyama annahu ballagakum ya isa maku da sakon Allah wata kunu antum ku kuma sai ku zamo shuhada a masu shaida alan nasi ga mutane ku shaidi anna rusulahum manzanninsu ballagathum ta iya musu da sakon Allah أول أول ما يها أول ما يحاسب الله تبارك وتعالى القلم farkon abin da Allah zai mahisabi shi da alƙalamin ƙudura ya ƙulul haƙulil ƙalam Allah ya ce ma alƙalami hal ballagata lillauhi ma amartuka bi iblagihi ka iyan ma allahul mahfuz abinda na umarce ka ka iyan mashi ya ƙulu alƙalami ya ce na'am ballaga tu'i na iyar wa ya ƙulu lillahu ya ce ba lahul mafuz hal ballaga laka alƙalam alƙalami ko ya isan maka da abin da na ce isan maka ya ƙulu lahu allo ya ce na'am ballaga lilƙalam alƙalami ya isa man da saƙonka ya rabbi ya ƙulu lillahi sannan allah tambayi allahul mafuz hal ballagata li jibril ma amartuka bi tablighihi lahu ko ka iya ma jibril abinda na hore ka ka iya zuwa gare shi ya qul lahu al mahfuz ce ballagatu li jibrila na isan ma jibrila abinda kace isan mai ya qul sai Allah ce li jibrila ga jibril hal ballagaka lahu al mahfuz ya isan maka da sakon da na bashi zuwa gare ka ya qulu ya ce na'am e ballaga lillahu allahul mahfuz ya isa mane da sakon da ka aiko shi zuwa gare ni ya qulu li jibril sai ya ce ba jibril to kai hal ballagata li nuhin awwalil anbiya ka yi da sako zuwa ga nuhu farko annabawa ya qulu ya ce na an ballagatu li nuhin na isa ma nuhu sakon ka ya allah ya qulu li nuhin sai allah ya ce ma nuhu hal ballaga laka jibril jibril ko ya isar da sako gare ka ya ƙulu sai nuhu ya ce ballaga li jibril jibril ya isar da sako gare ya ƙulu lahul haƙu sai allah ya ce mashi wahal ballagata li ummata ka kai nuhu to ka yi da sako na zuwa ga al'ummarka ya ƙulu ya ce ballagatu li ummati fa kafaru na yi da saƙonka ga al'ummata amma sun ka kafirce mani ya ƙuri li'ummati nuhin sai ya ce ma al'umma annabi nuhu hal ballaga lakum nuhun ko nuhu ya yi da saƙona zuwa gare ku ya ƙulu ce kazibun ma ballagana ko kuma kazaba ya yi ƙarya bai isa muna mu mu ba mu ga nuhu ba inda Allah da mun gan shi ai da mun musulunta ai mu ba wai nuhu ba ma ja ana min bashirin wala nadirin ba mu taɓa gani wani mai bushara ba ko ba mu ga mai gargaɗi ba ya ƙulu ya ce ma nuhu to kai kaji sun ƙaryata ka hallaka min shahidin ya nuhu saboda Allah hukunci zai yi to ba a hukunci babu shaidu sai a ce kai nuhu kana da mai shaida kacewa ka'ida manzanci ya kule ce na'am ina da shi wane ne ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ka shaida cewa na yi da manzanci ga mutane na sai a kira mu sai Allah ya ce to kun ji Nuhu ya ce ya yi da sako ga mutane dai amma sun ce ƙarya yake yi an tambaye shaida ya ce ku ne shaida ta yi me kunka ce kuna shaidar nuhu ya yi da saƙo na zuwa ga al'umma ta sai mu ce i muna shaida fata shaɗu ummatu muhammadin saloma na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta yi shaidar anna nuhan cewa annabi nuhu ballaga li ummatihi ya yi da manzanci ga al'umma ta yi kafaru suka kafirce mashi li'annahum don al'umma annabi ya kara da suna karatun surata nuhin inna arsalna nuha ala qaumihi an anzirka wa baka min qabla an yatu azabun alim ila akhirha zuwa karshen ta faya da su ce to Allah ya ce mutu kun ji ya samu shaidu cewa ya yi da manzanci kun ka kafirce sai su ce kaifa ya shahadu alaina ha'ula wahum atau ba'dana ya rabbi ya wannan al'umma ta ƙarshe za ta yi muna shaida cewa ba mu da gaskiya kuma ga mu ne harko ƙaƙa na ƙarshe ka mana harko shaida lokacin baka halicce su ba ya rabbi fa yaqulullahu sai Allah ce aikuwa to ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limma tashhaduna ala ha'ula'i wa antum ga'ibun don me za ku yi shaida ga waɗannan mutane alhali sanda sun ka zo duniya ku ba ku nan ya kun kai kun ka san abin da ya faru zamaninsu ƙalu sai al'umma annabi su ce inna Allah ai kai Allah ba asa ilaina ya Allah ya aiko mana Muhammadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq manzo Allah ko shine mai gaskiya abun gaskatawa فأنزل عليه كتابا الله سوكم بين للتاهي للتاهي ديك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ƙarya ba ta zo mai gaban shi ko bayan shi wa zalika alkitab wannan littafi qur'ani akhbarana shi ya ba mu labarin inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatihim azabun alim zuwa ƙarshe فقامت حجة نوح عليه الصلاة والسلام تشيكنا sai hujja ta tsaya ga annabi Nuhu cewa ya yi da saƙon Allah falihaza don haka ne ya lahu Allah ke cewa yana kirari ga al'umma annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi kun kasance ku ne mafifici al'umma duk da an ka fitawa mutane to ko wani annabi idan al'umma ta sun karyata shi to sai a kira mu sai mu tabbatar da shaidun cewa ya da aiki ne kafin cewa suka yi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ya faɗi yana kirari ga al'umma annabi sallallahu ya ce wa ka zalika da kuka na zaɓe ku ja'alnakum haka na san haka muka sanya ku ummata al'umma wasaɗan matsakaiciya adila da ta kunu shuhada ala nasi dan ku zama masu shaida ga mutane shine annaba gobe kiyama wa yakunu rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo alaikum shahidan mai shaida a kanku tutun Allah ya girmama ku hakku ne ka tsalkake annabawa a kawo hujja da ku to ku tsada mutuncinku da girman da Allah ya ba ku faƙimu salata ku dawama kan tsaye da sallah kaga bai ce fasallu ba ku yi sallah a'a ku tsaye da sallah da sharuɗanta cikakku kuma kaga jam'i ne a salata cikin jam'i ku dawama kan tsaye da sallah wa'atun zakata ku ba da zakka sannan wa tasimu billahi ku amince ma Allah subhanahu wa ta'ala huwa maulakum Allah shi ne mataimakinku mai jibintar lamarinku ba ni'imar maula ma da mataimaki mai jibintar lamarinku kowa shi Allah wa neman nasir ma da lada mataimakin shine Allah tabaraka wa ta'ala la nasira ba mai taimako wala maula ba majibincin lamarin ka haƙiƙatan ga haƙiƙa illallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ka san haka nan rashin sanin haka shi ka sa ai ta kame kame ai ta fayyima kuma duk ta dai abun nan da Allah ya hukunta shi ka tabbata kuma in Allah bai taimake ka ba ba ka da wanda zai taimake ka duk wahalar da ka yi rashin sani ka sa ka kasu tsayawa ga Allah kuma taimakon bai zuwa sai ka gama wahala ka gane Allah ɗaya ka taimako ka watsar da kowa ka koma ga Allah sai ya taimake ka wanda tun warko da ka sa ka koma ga Allah da ba ka wahala ba wanda ba Allah ba yana taɓar da wanda ya taimaka duk wanda ya taimake ka ko wanda ya taimake wani to idan aka buƙaci shi ya mai da buki to ta ɓadda wannan da ya taimake shi zai yi bahaushe ya ce wai alkhairi mai ka haifa ya ce cuta sannan balarabe ya ce ittaki sharra man a hasanta ilaihi ka ji tsoro ka kare kanka daga sharrin duk wanda kai ma alkhairi shi dan adam Allah bai yi shi dan rama alkhairi ba in ma ya rama alkhairi to kuskure ne aka yi abinda an daidai a yi mai alkhairi ya sharri to Allah shine ba zai taɓar da kai ba har abada wallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala man nasarahu don da ya taimake shi la yukhzalu ba a tabar da shi kaga Allah ya ce in yansurkumullahu in Allah ya taimake ku fala galiba lakum babu mai rinjaya ku za ku nemi taimako wurin Allah ya yi ku tsaya kame kame ga abun da babu shi balle ya taimake ku sadaqallahu alazim allahumma salli ala sayyidina muhammadin jiya mun karanta da sauri saboda cikan lokaci suratul muminuna surar muminai kenan makiyatun ta sauka a makka mi'atun wa samani ashirata aya ce ɗari da goma sha takwas ita wannan sura ta almuminuna sura ce kabe da muka ce ta sauka a makka tana magana akan asalin addinin musulunci shi ne kaɗaita Allah da manzanci da ko maganar tashin kiyama an mata wannan suna mai girma cewa surar muminai don dawamar da ambato da sunan su muminai da kuma ɗaukaka darajojin su muminai wanda yake sun cancanci saboda darajar da Allah ya masu su gadi aljannar firdausi mafi ɗaukaka cewa humul warisun alladina yarsul firdausun fiya khalidu ita wannan sura ta yi magana akan dalilan tabbatar da cikakken iko ga Allah da kuma kadaituwa ga Allah subhanahu wata'ala ta bi abubuwa ɗaiɗai bamban kowane za ta baka dalili kuma ta surata maka shi a hoto sura mai ban mamaki kaga sai magana ga ɗan adam idan ka dubi mutum kawai to tun daga asalin halitta ce har zuwa mutuwar shi ya isa ka gane akwai Allah kuma Allah makaɗaici ne kuma shi ɗaya kamata ka bauta muwa haka nan ta magana dabbobi idan ka dubi rayuwar dabbobi shi ma sun isa su gaya maka cewa akwai Allah kuma Allah makaɗaici ne haka yanka koma wajen tsirrai shi ma kana gane Allah a nan wurin sannan in ka dubi da aka halicci sammai da ƙasai ya ishe ka gane akwai Allah subhanahu wata'ala haka dai cikin komi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ko annahu alwahidu cikin komi ka duba to akwai aya matabbaciya wadda ka tabbatar maka cewa Allah samamme ne kuma shi kadai yake rashin kula da abubuwan da ke faruwa wanda ake ta gani ba a kula ba shi yasa ba a wa'azantuwa ga nau'o'an tsirrai nan kamar nau'o'an dabinai da inabi da zaitun da rumani da abeban marmari da 'ya'yan itace ga baki daya dukansu kowane ya isa ka gane Allah ko da an shakka su wuri guda aka ba su ruwa guda aka yi musu noma guda mangwaro mangwaro ne shi ma nau'i nau'i kowane nau'in shi zai yi sannan gwaba gwaba ce lemu lemu ne na tsami da na zaki wannan ya tsami wannan ya zaki duk daga ikon Allah ne ruwa guda ƙasa guda haka ne in ka duba wajen jiragen ruwa masu girma waɗanda ka kita teku a ta yi wata uku ana ma jirgin ruwa lodi ya keto mil dubbai cikin ruwa bai nutse ba amma da za ka ɗauki allura daga ce ka jewa sai ta nutse amma ga jirgin ruwa wata uku ana mai lodi kuma in ya kawo ya jingina sai ayan wata uku ba a kwashe kayan da a ciki ba amma kuma cikin teku ya biyo mil dubbai ya yi saka gane Allah da dai sauran abubuwa cikin halitta waɗanda ka gwada maka cewa ikon Allah matabbaci ne kuma Allah shi kaɗai yake sannan wannan sura zamanta ta makka ta kawo labarin wasu daga cikin annabawa aminci Allah tabbata gare su don sance bakin ciki da damuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga abin da yake gamuwa na cutar mushrikai za ga wannan sura ta ba da labarin kisa annabi nuhu da annabi hudu annabi musa sannan ta kawo kisar sayyidatuna maryam albatul da ɗanɗanta isa ibnu maryam alaihi salam da ta kawo waɗannan da labarin al'ummominsu da cewa su sun tsira an halaka waɗancan sannan ta kawo magana kafiran makka da tsaurin kansu da girman kai da suke na biyar gaskiya bayan ko ta horo da haske sai ka ce rana a tsakiyar rana sannan ta tabbatar da hujjoji a kansu wanda dole masu yadda akwai tashi kiyama sannan kuma akwai hisabi akwai wuta ga wanda ba su bi ka ba akwai aljanna ga wanda sun gabi ka to wannan magana tsaye da hujja akan tabbata Allah da tabbata tashi kiyama shine mafi rinjaya abinda wannan sura ta ta magana akan shi kuma dama shi ne mafi girman abun da mabannata kafirai ke jayayya da shi da aka ta kawo hujjojin da yake dole ma an kare bayansu na jayayya dole ma su yadda wannan sura ta yi maganar tsorace-tsorace da tsananci-tsananci waɗanda kafirai ke gamuwa da su lokacin hitararsu kafiri in yana magagen mutuwa to abun babu kyawun gani babu kyawun ji kuma ta ba da labarin cewa sanda kafirai suka ga bala'in da suke ciki za su yi ta guri da roƙo ga Allah cewa a mai da su duniya wallahi za su gyara aikinsu amma ina lokaci ya ƙure masu gurinsu ya tozarta wannan sura suratul muminun ta cika bayaninta da maganarta akan ranar tashi kiyama dai inda ta yi bayani gobe kiyama mutane kaf za a kasa su kashi biyu kashi ɗaya masu arziki Allah sa muna ciki kashi ɗaya marasa arziki Allah kiyaye mu sannan tashin kiyama maganar daraja ta duniya mulki ko kuɗi ko ilimi ko jama'a ko kuma nasaba duk za su yanke babu abin da zai amfani lahira illa imani da aiki mai kyau imani da al'amalu salih su kadai za su yi amfani gobe kiyama amma wata nasaba da wata daraja da wata ɗaukaka duk ta yanke ga baki daya wannan sura ta tabbatar muna wani sashe nata da yadda ake yin muhawara tsakanin ubangiji subhanahu wata'ala da 'yan wuta suna kuwa suna kuka amma kuma babu wanda zai taimake su babu wanda zai karba wa abin da suke roƙo za su ce ya kamata su yi ta kuka saboda ai duniya musulmi kuka suka wa Allah da haka dan bari su yi ta kuka ko Allah zai waiwaya su ya tausaya musu sai a yi ta kuka a yi ta kuka a yi shekaru dubbai sai ce kai kun kawai bai damu da mu ya kamata ba kukan ga ko kukan ga ya dame shi ba zai cece mu ba ya yahe mura sai ai cit ai shekaru dubbai mun dai gane wato duk ɗaya ne ko mai kuka ko mai haƙuri ba da ruwan Allah da mu wannan ita ce suratul mu'minun bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al mu'minun alladhina hum bi salatihim khashi'un qad aflaha al mu'minuna allazina amanu billahi waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah kad aflaha haƙiƙa sun samu babban rabo kaga ya ce aflaha fi'ili madi saboda tabbas babu shakka abin zai auku da haka ba sai an sa za su tsira ba a sun ma tsira duk wanda ya imani ba wai zai arziki ba ya yi arziki duniya da lahira dan ba shakka cikin arzikin shi gobe kiyama da duniya to suwa ne ne almuminuna kaga har ya kawo alif da lam allazina hum fi salatihim khashi'un muminai waɗanda yake tabbas sun tsira allazi na wayanda yake humsu khashi'una suna masu jin tsoron Allah fi salatihim cikin sallarsu ya kawo sifofi ga su dan sai mutum ya saurara ya ji ina ne bai cika ba sai ya cika wasafar mumini da bi hadhihi sifat ya sifanta muminai da sifofi masu zuwa saboda ka sani al'imanu wahdahu la ya kafi imani ɗai ba aiki mai kyau ba ya isa to kaga mai cewa shi ya gane ya kai wani matsayi duk da sallah ya bari to halakakke ne duk da imani ya yi ƙarhi duk da imani ya gawurta to bai isa ka sai ka gaba da aiki kyakkyawa aiki kyakkyawa shi ne biyar shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وهو الإيمان بالله شين أي إيماني دا الله وبما ثبت اتيان النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة da abun da cewa ya tabbata manzon Allah ne ya zo da shi daruratan to dole kai imani da shi dole kai imani da Allah sannan kai aikata abin da manzon Allah ya zo da shi kana mai imani da shi man amana bi hadha wanda ya imani da wannan fa huwa almu'min shine mu'mini hadha itiqadun bil qalbi wannan imani itiqadi da zuciya la budda an yakuna maqrunan bi amal al jawarih aidan dole ba zai amfani ba sai ya zama abun gwamawa da aikin gabbanka bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi huska to wannan a tambaye dukkan gabanka in an ga kana rike da shari'a to ka imani in an ga kana wasa da shari'a ƙarya kake ba kai imani ba annuzuku bil lisan bayan zuciyarka ta kudurce ka ya hurta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amalu bil jawari to kuma a ga gabanka suna aikata la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi da suna rike da shari'a allazina hum shi ne Allah ya ce muminai su ne waɗanda yake fi salatihim khashi'un suna masu tsoron Allah da khushu'i cikin sallarsu ai allazina yuqimuna salata muminai su ne masu tsaye da sallah wa yakhsha'una fi salatihim kuma suna khushu'i ay yatawada'una fiha suna kaskasar da kai cikin sallah kaga kenan wanda ka wasa cikin sallah to babu khushu'i tare da shi al khushu'u da aka ce khushu'ul jawarihi kaskantar da kai na gabbanka wato shi da sallah sau aka yi duk abin da kake da wani zai zo ya gani zai ce na same shi yana sallah yana kaza tsayuwarka ta nuna cewa tsayuwar sallah ce ruku'inka ya nuna haka nan sujadarka ta nuna haka nan zamanka ya nuna haka nan wato ba wai a ganka tsaye ba a sani ba sallah ce a to haga akwai wanda ka ɗage kafa guda haka ya ɗan gincira wai huta ya kai har dai tarawihi da sauransu ko kuma kan shi na sama ko yana wai wai wai wai a abin da ake so sanda kake tsaye to idan ka su zangi kallon inda kaka nufin ka yi sujada ba wai sama ba ba gehe ba a'a ka donga kallon wurin haka in kai ruku'i ka dubi wajen ƙafafunka don kanka na haka to idonka su dubi ƙafafunka haka dai ake so da an ganka a ce na gan shi yana sallah yana cikin halin kaza wadara'atu in aka ce adara'a ita ba ana cewa kaskantar da kai to khushu'ul batin ne kaskantar da kai boyayye alkhushu fi salati kaskantar da kai da natsuwar gabbai cikin sallah mashrutun abin sharɗantawa ne in aka yi sallah ba khushu'i to sallah ba ta cika sharuɗa ba khushu'ur ra'asi abinda a khushu'in kai ga sallah an ya kuna muntakisan ya zamo mai kallon ƙasa wa khushu'ul basari abinda a khushu'i ga ido adamul iltifat rashin waiwaye yaminan aw shimalan dama ko hagu wa khushu'ul udhuni khushu'i ga kunni al istima'u lil qira'ati saurara karatu ko da ba ka jin larabci to ka natsu ya zama kana jin abun da liman ka karantawa ko ko abun da kai kake karantawa wa khushu'ul lisani abunda khushu'in halshe an-nutqu bil qur'ani furuci da alqur'ani kana mai jin ma'anar ko ko mai jin karatunka ta rana malam rabi dan ruwan tsa suna labari su mahaddata kan makarantar da ke karatu gidan khalifa isaka rabi'u cewa wata rana dukan su ga su gangaran ne amma aka zo wani sai ya ɗauki wata aya ta wata sura sai ya tahi sai daga baya aka hankalta an ka dawo da shi sai bala ya ce ai waɗannan ba karatun ƙura da suke ba karatu isa karatu ake karatu ba ƙura da ake karatu tun da yana wurin da shi ake musaffa ce babu khushu'i tare da su shi yasa a ce dukkan su gangaran ne amma an tahi saboda hankalin bai tare da alƙur'ani ko wanda ɗayan su abin kunya ne a ce mishi ya kuskure a karatu to amma tun da zuciyar ba ta tare da su wurin sai aka tafi to da haka dole a samu khushu'i na shi halshe da kuma kunni wa khushu'ul yadaini abin da khushu'a hannuwa ga sallah wada'ul yamini ala shimali fawqa sadri daura hannun dama akan na hagu saman kirji ka ka rike hannun kuma ka danna zuciyar kaga ba maganar wasa mai sallah tsaye babu qablu to me alama sallah ya kai babu wata alama amma ka haske mutum tsaye ya yi qablu kuma qablun nan ba ya rike cibiya ba a saman kirji inda zuciya take ya danne abu ne kan shi na kallon ƙasa dole ka ce na iske shi yana sallah wa khushu'ul qadamaini khushu'in qawahu subutuhuma tabbatar su ya zama da za a zo a ɗan tunkuɗa za a je ka kama an kahe ka ga ƙasa wa khushuwul qalbi abinda khushuwul zuciya ga sallah adamu jawlanil khawadir fi shahawati rashin yawon tunananka cikin sha'awowinka ba wai haramun ba a'a sha'awa wannan kamar yanzu mun ta san masalla ba sallah karama to sanda kake sallah kanka dinga tunanan dinki ko naka ko na iyali kakka dinga tunanin abinci kakka dinga tunanin komi na halawa ba na haram ba to shi a kushuyi amma kana sallah kana tunanin shirya wani abu ko guje ma wani abu babu kushuyi ga zuciyarka haza khushu'ul jawari to wannan wa duk da wayar ga tashi shine khushu'i na gabbai ai khushu'un zahirun shine khushu'i mabayyani khushu'un zahir mabayyani ba shi boye ba to kai kwatanta sallarka don Allah ta cika waɗannan gabaki ɗaya in ta cika alhamdulillahi inda bai cika ba yi ƙoƙari ka cika wa baƙi khushu'ul baɗin to an samu wannan abin da ya saura shine khushu'i na ɓoye khushu'ul baɗini abin da khushu ɓoye a zikiru zikirin Allah wal huduru da huluri ma Allahi tare da Allah wa adamu tafakkur da rashin tunane fi wallahi cikin duk abin da ba Allah ba saboda da ka karkata tunaninka ga abin da ba Allah ba to ba sallah kake ba kana da duke-duke in zuciyar ta dawo sannan mala'ika ci gaba da rubuta ba kana sallah in zuciyar ta kuce sai mala'ika ya tsaya ba sallah kake ba kana da duke-duke to in ka gama sallah sai a auna lokacin da zuciya take tare da Allah sakan nawa ka samu in an kwatanta ga sallah ta yi kashi ɗaya bisa goma in ta yi to ka samu ɗaya bisa goma na sallah tara zuwa goma baka same su ba in ko dun warko har ƙarshe zuciya ka ba tare da Allah to ba kai sallah ba shine maza Allah ka cewa sallallahu alaihi da yawa wanda ka kwana sallah amma bai da komi ga Allah sai wahalar rashin bacci dai bai da lada da yawa wanda ka yi ne azumi har ya gama azumi ne bai da komi sai yunwar da ya sha Allah ya kiyaye mu to kana ibada zuciya kana tunanin wani Allah to Allah ya hita ba da shi ba to banda wannan kuma akwai khushu'ur ruhi wa khushu'ur ruh khushu'ir ruhi adamul iltifati ila ghairillah rashin waiwayawa zuwa ga wani Allah to banda shi akwai khushu'us sirri wa khushu'us sirri abinda khushu'us sirri adamu wujudi ma wallahi tabaraka wa ta'ala rashin samuwa duk wanda ba Allah ba abinda babu shi ba a magana ma ya faɗo ba ga zuciya to kaga mutum yana sallah ya kwatanta cikin waɗannan ina da ya ragu sai ya gyara ya cika awwalu ma wa ma wasafa al-mu'minina fi hadhihi al-ayati bil khushu' farkon abin da ya sifanta mu'minai a wannan ayoyi shine al-khushu' yace allazina hum fi salati khashi'un kuma ka san khushu'in nan zahiri da batini Allah yake nuyi wal khushu'ul mu'tabar khushu'in da ake lura da shi al mu'tabar minhu wanda ake kula da shi amalul qalbi shine aikin zuciya walakin sai dai az-zahiru unwanul batin labarin zuciya a tambayi huska shi zahiri shine adireshin batininka in an ga gabanka sun natsu irin waccan natsuwa to in Allah ya so zuciyarka da ruhinka da sirrinka su ma sun natsu amma in an ga kana waban kaurahu da gabanka to zuciyarka da ruhi da sirri sun yi wannan bankaura wal khushu'u zahiru khushu'i na hili yurisul khushu'a al batin yana gadar da khushu'i boyayye ra'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam musalliyan yaltafitu yaminan wa shimalan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mai sallah yana waiwaye dama da hagu faƙala ya ce ka gani ba lau kasha kalbuhu la kasha jawarihu da zuciya ta ta natsu da gabbai ne sun natsu shehu ya ce fa'ala haza akan wannan al'insanu lazimul khushu'a zahiran wal adaba zahiran hatta ya sila khushu'i batinan wal adabi batinan ya ce mutum ya yi ƙoƙari ya nizimci khushu'i na hili da ladabi ga Allah na hili har ya sadu zuwa ga khushu'i na ɓoye da kuma ladabi na ɓoye fa'iza kamula wata ƙawwa idan ya cika imanin shi ya ƙarfi rubama la yu'athiru fi khushu'ihi shay'un yana yiwa ya kai matsayin da wani abu ba zai tasiri ya bata mai khushu'i ba shine wasu ka aron wannan mutum yana ganin shi shehi ne ko malami ne sai ya donga wasa da ibada wai shi kamili ne to wannan ba gaskiya ba ne ya zamo wato ma da'awa ya zamo da'awa kama ka da umaru in mutum ya cika ya zama mai ƙarhi ga imanin shi har ya zama wani abu ba zai tasiri ga kushu'in shi ba kama kana umar kamar yadda sai da ramunin lakadabi ya zamo a kasha'a ahli zamani shine mafi hushu'in dukkan mutanen zamanin shi wa kana umar ya zamo idza takallama asma'a in yi magana to dole ma ya ji yadda kowa wa idza masha asra'a idan zai tafiya in yana tafiya yana tafiya da gaugawa za a gane kamar ya gangaro daga tudu kuma kamar ya hau wata dabba da yake mai jiki ne ga tsawo ga kiba shi sai da na'urin al-khattab wa iza daraba awja'a in ya bugu kuma zai ji da ciwo ga wanda ya buga saboda ƙarfin shi magana ta da ƙarfi ya kai har lokacin da aka ce ayi Allah ya yabi masu sassauta murya masu daga murya ba su da hankali sai maza Allah daɗe bai ga Umar ba ya aika a kira shi ce Umar kwana biyu ce ya Rasulullahi ni ban iya magana da hankali kuma Allah ya ce a bar daga murya ha Allah ya ce ba mu da hankali ba su daga murya ya ce a ban da kai kai ai ba da ganga haka ba to daga nan in zibga sai maza Allah ya ce mi kace Umaru ya faɗi kaje kaje kaje daga murya ka Umaru mi kace to da haka magana ta ma tashi hankali ce gaba da gaskiya radiyallahu ta'ala anhu wa ma hada tare da haka kana gayatan fil khushu'i iyaka khushu'i kenan ba ai jin tsoron Allah zuciya ce ba amma rashin natsuwar gaban ga wasu abubuwa to bai tasiri ga khushu'in zuciya ce to in kai irin umar ne ta yi abin da haka ka yi mun san zuciyarka ba ta rabu da Allah ba to amma irin umaru nawa ne ko zamanin shi balle yanzu kana gayatan fil khushu lakin hadha to amma ka sani wannan abu da yayi ba'da bulughil kamala bayan ya kai ga cika imanin shi ya cika cif sannan ya samu wannan sifa wallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala amarana bis salati ya hore mu da mutsai da sallah was salatu ita sallah fi kulli dinin min al'adiyan samawiyyati wajibi ce cikin kowane addini daga addinan da Allah ya saukar daga sama lalaba ibrahim ya bi ibrahim ya salla bi qawlihi rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati ibrahim yace ya Allah ubangiji na ka sani cikin masu tsayi da sallah da ni da zuri'ata kuma yace inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata da dukkan ibaduna na yanka da waninsu rayuwata da mutuwata dun na sadaukar da su ga Allah ubangijin talikai kaga kenan an hore shi da sallah wa amara biha Musa kuma Allah ya hore Musa da yin sallah alaihi salatu wassalam Musa ya ce wa Allah ya ce wa ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikum bi misla buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala mun aiko ma annabi Musa da dan ne Haruna ku bidi wurin zama ga mutanen ku a Misra shine ku riki dakuna wurin zama a Misra ga mutanen ku sannan ku sa dakunan ku zamo alqibla gare ku kuma ku tsaye da sallah wa takallama Isa fi mahdihi wa zakara salah annabi Isa yayi magana tu yana cikin zanen goyo amma duk da haka ya ambaci sallah isa ya ce inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu sai ce wa awsani bis salati yace ni dinnan da kuka gani bawan Allah ne kuma ma Allah ya bani littahi linjila in na girma za ta zo sannan ya sa ni na zamo annabi kuma ni annabin Allah ne ko da kuka gani na nan sannan kuma Allah ya sani mai albarka duk inda nake yace kuma Allah ya hore ni in rika sallah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amarahu Allah huwa wa ummatahu bi iqamati salam annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore shi shi da al'umma ta da su tsaye da sallah laysa mujarrad salatin faqat ba wai su yi sallah ba a'a su tsaye da sallah kaga aqimus salata ku tsaye da sallah wato ku daidaita sallah ku cika dukkan sharuɗanta kuma sai ya ce alladheena yuqimuna salata waɗannan ayyu qawwimunaha waɗanda ka daidaita sallah yusalluna waɗanda ka sallah salatan mustaqimatan sallah madaidaiciya miƙaƙƙa وذلك إن ذاك سام مسلا مستقيما بالإتيان بشرائطها وأركانها وبأدائها في الجماعة الله واركعوا مع الراكعين وفي الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبالخشوع فيها يجي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ya ce inda aka daidaita sallah zuwa a yi sallah bisha ra'ida da sharuɗanta duka da rukunanta da kuma ba da ita shine yinta fil jama'ata a cikin jama'a Allah ya ce ku yi sallah tare da masallata sannan ku yi ta cikin lokaci ita sallah in ka batta lokacin ta wuce ba dalilin shari'a to ko ka rama ka dai rama zahiran amma gobe kiyama wurin hisabi sai an gane ba kai sallan nan cikin lokaci ba saboda za a mai da lokaci sa'a sa'a kamar ta rago yana wucewa gabanka yana wucewa kowane lokaci an zuba aikin da ka yi wani ya wuce da haske da kamshi lada ce za a ga aikin kaza ne ga ladar shi kuma da yawanta ko rashin yawanta wanda kai zunubi ya wuce baki kiran yana wari ga aikin da kai ga zunubi ne lokacin da ya wuce ba kuka ba guda sai wuce ba komi ciki to in lokacin sallah ya zo za a ga sallah ta wuce babu sallah cikin lokacin haka an gama tonon asiri da haka ka dai rama amma kin yin sallah cikin lokaci da gangan to babu abun da ka sa wai ta dawo kuma a ce kayi sallah saboda lokacin shine Allah ya ce ita sallah ta zamo abin wajabtawa wajabtawa wajibi mai lokaci kitaban mawqutan Allah shi yasa masalla ko salloli lokacinsu ko kai yadda Allah ya ce ko kuma ba ta Allah ba ce kai sannan da yin sallah bil khushu da khushu'i wanda mun kai bayani cikin ta Allah ya ce mu'minai sun samu babban rabo duniya da lahira su ne wanda suke da khushu'i a cikin sallar su fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imtathal hadhihi al awamir kullaha shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kama horon Allah dukka wanda ya cikin sallolin nan to babu wanda ba za Allah bai aiki da shi ba ma taraka min shay'an bai bar wani abu cikin abin da Allah ya shardanta ba huwa wa sahabu shi da sahabbai ne wa man ittaba'ahu da wanda ya bi shi ila yawmiddin ji tawadu'i shehu yace ja'alana Allah wa iyyakum minhum mu da ku duka Allah ya sa mu cikin masu kyakkyawan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah da sauranta har zuwa ranar sakamako zakarahumullahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ambaci waɗannan shine manzo Allah da sahabbai yace inna rabbaka Allah ubangijinka ya alam ya sani ya san kana yi kaga kenan yana yi sahabbai ne suna yi da haka Allah ce inna rabbaka ya alam Allah ubangijinka ya ho sani annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu ko wa nisfihi wa thuluthihi wa da'ifatun min alladhina ma'ak Allah ya san kai kana tsayawa kana raya dare abinda bai yi da kai wa sulusi na biyu ba sulusani ko kuma rabin dare ko sulusin shi da kai da wasu yankin jama'a daga waɗanda a tare da kai kaga Allah ya shede su wa zakara masirahum ya ambaci ko makomarsu sai ya ci masiru bi akhir hadhihi al-aya shehu yace makomarsu zai zo karshen wannan aya da yace ulaika humul warisun waɗannan su ne masu gado sai ce alladina yarisunul firdausa waɗanda ka gadon aljannar firdausi babu dukiyar da take ba kwanto cikin mai ita irin dukiyar da ka gada ga mahaihinka ba ka tsammanin wani ya anshe sannan ko mahaifin shi barawo ne dukiyar da ya bari shi dai halarce gare ba a ce ya tai lahira abinci ko ya da uba da ya samu kuɗi ba kaga tabbas dukiyar da ka gada kai gare ka halan malak ce to haka in sun shiga firdausi halan malak ce kamar dukiyar gado sai ce yare suna wato ta zama musu kamar dukiyar da sun haka daga uwayensu kaga Allah ya yabe su cewa ya san sun tsaye da sallah yadda yake so a tsayar to kaga alhamdulillah tun daga malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya arzuta shi da sahabbai wanda yake babu ko moci wanda yayi face sai sun bayyana wa mutane shi ya kawo mana malamai magada annabawa to zaka in zaka yi sallah kayi kokari kai irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada kai wadda ba ita ba idan kai wadda ba ita ba to ba sallah kai ba Allah ya taimake mu wa da'un nabiyyi maqiya annabi sallallahu alaihi wasallama ala ra'sim Abu Jahl kan shugabancin su ne Abu Jahl shi ya shugaban su wa man tabi'ahu da wanda ya bi halin Abu Jahl ila yawmiddin har zuwa ranar tashin kiyama su rafadu hadha al-amra tamaman sun yi watsi da wannan lamari na tsaye da sallah ga baki ɗaya imtana'u min salati sun ma yin sallar la siyama min shara'iha ba ma wai cika sharuɗa ba sallan ma an ki ba ayi fa zakarahumullahu sai Allah an mutum ce fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla fala saddaka bai yi sadaka ba wala salla bai yi salla ba walakin sai dai kazzaba ya karyata manzo Allah wata walla ya juya ya ba da baya ga barin imani to kaga muhimmancin sallah ita ta fala saddaka wala sallah wa zakara masirahum kuma ya ambata makoma waɗanda yake sun ƙi imani sun ƙi yin sallah cikin wuta sai a tambaye su wai ku ma salaka kun fi saƙar me ya shigar da ku wuta ta saƙara ƙalu lam na ku minal musalli sai wallahi sallah abba mu su da kansu sun san abin da kai su wuta rashin sallah ce lam na ku minal musalli ba mu zan mu cikin masu sallah ba maza Allah ya ce as-salatu imaduddin da haka shehu ya ce as-salatu hiya imaduddin ita sallah ita ce gimshikin addini wa hiya silatu bainal abdi wa bain rabbi kuma ita ce sila mai sada bawa da ubangijin shi subhanahu wataala sallah ce kawai kana faɗi Allah na baka amsa kana faɗi Allah na baka amsa haka ce kai sujada mafi lokacin da kake kusa fiye da koyoshe ga Allah shine sanda kake sujada dan muke kira ga junanmu cewa a tsaya a sake gyara sallah ka a mai da sallah al'ada ta baki malam murtala yake cewa tun sanda uwayenmu mata suna goyonmu suna ba mu nono wasu su nono saki suna sallah gashin kai ya kwance mutum ya girma har ya zama malami bai tsaya ya caji sallah ta ba za a ga malami zai karantar da sallah tsaf in ya tashi amma ta yi zuwa ganin sallah ta ce wai wani ya tashi sallah nan da ne bubuga ya ce ga sani ga sabo ga sanin gajerar sura don haka waje waje ya gama to balle yanzu ake tarawihi a ce akwai inda adda jirgin dankaro akwai inda adda fijo akwai inda adda marasandi akwai inda adda kiyakiya Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wannan ba sallah bace in za a yi a tsaya a yi kana mu'amala da mahaliccinka kuma yana gaban ka tare da kai yana jin ka yana ganin ka ka zo kana wasa to da wasa ka wasa ai hagu mahaki ya kare na Allah Allah ya taimake mu da gyara sallar mutu wallazina hum anil lagawi mu'ridun mu'minai allazina hum sune wanda suke mu'ridun masu bijirewa anil lagawi daga barin wasa duk abin da bai da amfani magana ce ko aiki to mumini bai yin shi dan kaga mumini na wani abu ko dai zai samu lada ya gyara addinin shi ko zai samu la'ada ya gyara duniyar shi amma haga mutum na wasa abinda ba lada ba la'ada ba aikin mumini ba ne tun da ya san lokacin nan akwai sanda zai buƙaci sakan don ya ce la'ilaha illallah bai samu to da haka za ka ɓata mintuna da awoyi da kwanuka da watan da shekaru baka san abin da kai ba yanzu da za a samu mutum cikin wata musiba a ce faɗi abu guda wanda ka tabbatar da don Allah kai shi kuma ga kyakkyawan zato Allah ya ansa insha Allah mutum a ce daga bara zuwa bana to in Allah ya so mutum da wuya ka samu ya kawo abu goma kai ko guda ma ni bai iya samu ka faɗi abu guda wanda tsakaninka da Allah Allah kai mashi kuma in Allah ya so Allah ya ansa alaihi salatu wasallam ya bada hikaya cewa wasu mutane suna tafiya cikin daji sai hadari ya taso da ya taso sai suka shiga kogon duci saboda su tsare su fake ruwa har a gaba sai duci ya gangaro sai ya taushe bakin kogo kaga in ba a yi sannu ba sun shiga kabari kenan sai suka ce ya kamata mu tuna aikin da muka yi khalisan liwajhillahi mu nemi tawassuli Allah ya yi mana wannan musiba sai guda ya ce ito ku bari in fara ya ce Allah ka sani ina da uwaye tsofaffi idan na je na dawo kiyo na kan tatso madara in ba su su sha sannan in ba ‘ya'yana ƙanana sannan in ba iyali na sannan ni in sha Allah ran nan neman abinci na dabbobi ya kai mu cikin dare ko da muka dawo tsohi sun yi kwana na tatsa madaran nan ɗiyana na kukan yunwa ni kaina ina jin yunwa da matata amma ban iya sha ban ba uwata da ubana ba kuma sun yi bacci ban iya ta da su Allah na riƙe madaran nan har sun ka falka da asuba ni ba su sun ka sha sannan ni ta da ɗiyana ni ba su sun ka sha ni sha ni da matata Allah abun nan da ne na girmama uwayena Allah in ka san danka na yi shi Allah ka yaye muna wannan musiba kaga abu guda ne yayi na mutunta uwaye ne kuma so guda amma yayi don Allah kuma Allah ya ansa sai a haga duci ya ja ba iya hita amma dai an gane cewa an bi hanya wadda za a samu mahita sai guda ya tashi ya ce Allah ka sani ina da ‘yan uwa ina son ta kamar rayuwa ta Allah ne ta neman ta fasikanci ta ƙiyarta rannan sai talauci da lalura sun ka koro ta ta ta ce ɗan uwana ka taimake ni ka bani ka za ce aikin san duk dukiya ta ta ce inda kin bani kanki ke kin ka ƙiyarda da hako yanzu in za ki yadda da ni mu je mu yi aikin banza zan baki an ce dinari ɗari ne ta ce yanzu kam cikin musibar da nake duk abin da kake so gara ina iya in baka shi ya ce ya samo dinari ɗari ya zo ya ce ga su ki biya min bukata ta ta ce to madalla mu je inda ba mai ganin mu sun ka je inda shi ga gani ne babu mai ganin su ta kwanta zai biya bukata ta ce kai ku ka cika sharaɗi na ce ka rufe ƙohohi ka ba ƙohohi guda biyu ga sunan ka tai ka rufe ci a'a yaddi ba yaddi ba ka san sai an ga kabarniya wannan guri ya duba ko yace ya dawo ya ce mata babu ƙofar da abu ne ta ce ga ƙoha da biyu ina suke ta ce kaga kana gani na ina ganin ka in mun yi kasan ni mutum ne banza ce na san kai mutumin banza ne to ka rufe mu ba ganin juna sannan ga Allah nan na kallon mu Allah ga yare na kallon mu ka ruhi Allah ba ganin mu yace a'a to ya za a ce Allah bai ganin mu kina dai gane kin zo ya mana wa'azi ne sai ya tashi yace dinari ɗari na baki saboda zumunta kuma zina an wasa ce Allah in ka san danka ne wannan imani Allah ka yayi muna sai zuciyar jiha kaga so guda kuma aiki guda ne amma tsakanin shi da Allah dan Allah ya shi kaga yan ta biyo daga daga otal ya sha kashi sai guda tashi ce ya Allah ka sani na ɗoki yan aiki sun yi na aiki da aka tashi na biya su jinga sun kare na guda ya ce bai so ya banne da ita ya tahiya ce bayan an daɗe imani ya shige ni na kama tarbiyyar kuɗin nan da renonsu Allah kan sa musu albarka an kai dabbobi har da bayi can madara na ya zo cika tana shekarar kaza wasu ma aiki guda ya ce bai so ya tafiya ta ya ce coyini ne yau ina bukatar ko abin da bai kai rabe rabin wannan ba don Allah ka biya ni kaga an ce wai ce haka ta da tsohon bashi ya ce gaskiya ne na tuna kaga dabbobi can har bayan da ce ka kora naka ne ka ɗoka duka naka ne ya ce ba Allah wallahi ban iya ɗokan wasa yanzu ina cikin musiba don Allah ka ban jingata ya ce wallahi naka ne je ka kora ya je ya kora ya ce Allah kuma ka san ina cikin bukata abun nan amma na bashi saboda girman ka ya Allah Allah in ka san danka ne ka ansa Allah ka yaye muna sai zu shikenan dujiyar jayi maza Allah ba da wannan labari dan kai kokari ka san wani abu ko da guda wanda tsakaninka da Allah don Allah kai kuma kana zaton Allah ya karba Allah ya taimake mu assalamu alaikum muna godiya ga alhaji haya na alhaji umaru suda a gada ɗan haihuwa alhaji ga alhaji umaru suda alhaji suda da magabatanmu shi alhaji ya haya ciyaman na hatsi to na guso ke dan koko yawa na guso lokacin na jiha nan gabaki dai ya ba da gas duram ɗaya allah karɓa mishi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kan mahaifanmu gabaki daya assalamu alaikum
jama'a sai mace alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke muna abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzo Allah da shehu فاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين